الرحيم قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد وتركوا مجهول عين ما رووا وتركوا مجهول عين ما روى أنه سوى شخص وجرح ما حوى ثالثها إن كان من عنهم فرد لم يروي إلا للعدول لا يرد رابئها يقبل إن زكاه حبر وذا, وذا حبر نو وذا حبر وذا في نقبة رآه رابئها يقبل إن زكاه حبر وذا في نقبة رآه خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل وفي الأصح يقبل المسطور في ظاهره عدل وباطن خفي ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه وناسب ملنا له ومن يقل أخبرني فلان نو هذا لعدلين قبوله رأوا فإن يقل أو غيره أو فإن يقل فإن يقل أو غيره أو يجهل أو يجهل بعض الذي سماه بعض الذي سماه ما لا تقبل لا تقبل وخاف وكافر ببدعة لم يقبل ثالثها إن كذبا قد حللا وغيره يرد منه الرافضي ومن دعا ومن سواهما ومن سواهم نرتضي قبولهم لئن رووا وفاقا قبولهم لئن رووا وفاقا لرأيهم أبدا أبو إسحاق ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كذب الحديث فابن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رآه عن كل ما من قبل ذا رواه والنووي كل ذا كل ذا أباه وما وما رآه الأولون أرجحوا دليله في شرحنا موضح
إن الحمد لله تعالى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا لتنن شرنغ ذو الحجة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دليه wanda kuma yake daidai da sha ɗaya ga watan tara miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wannan darussa na alfiya ta suyudi fi ilmin hadith wanda wannan shine a darasinmu na ashirin da shida a cikin jerin gwanan darussanmu a wannan alfiyar kuma wannan shine majalisunmu na bakwai a cikin majalisunmu na wannan zagayen a jiya muna magana akan al-majhul ko al-jahala al-jahala wato rashin sanin wane ne rawi kace ta kasu gida biyu akwai jahalatul aini akwai jahalatul hal jahalatul ain shine idan marruya marrawa anhu wahidun wa lam yu'addal aw lam yuwaththaq mutum guda ne kawai aka samu yayi riwaya daga wajensa an samu wani adali sananne yayi riwaya daga wajen wani ya faɗa mana sunan shi kuma sannan ba mu samu wani yayi ta'adilinsa ba wato ya ambaci zamantowarsa adali to wannan shi ake cewa majhulul ayn muka ce jahalatul ayn tana nufin jahalatul zat wato kamar har yanzu ba mu tabbatar da cewa akwai mutumin ba da a ce mun samu ruwayar mutum biyu to shine zai tabbatar mana da akwai mutumin to malamai suka yi sabani game da shi wannan yaya ruwayarsa za a karba ko ba za a karba ba abinda yake karbabbe kuma malaman hadisi suke aiki da shi shine mutumin da yake irin yake da irin wannan yanayi ba a karbar ruwayarsa shine abin da ya faɗa a cikin baitin farko wa taraku majhula aynin ma rawa anhu siwa shakhsin wa jarhan ma hawa wa taraku majhula aynin sun yi watsi da ruwayar majhulul ayn sai sai ya maka ta'rifin sa wane ne majhulul ayn ma rawa anhu siwa shakhsin shine wanda babu wani wanda ya ruwaito daga wajensa sai mutum daya wa jarhan ma hawa kuma babu wani magana da aka yi akan jarhinsa to ba a soki lamirinsa ba ani ma hawa jarhan wala ta'dilan ba mu samu wani ya yabe shi ba ba mu samu wani ya soke shi ba to wannan shine majhulul ayn wannan shine kauli da malaman hadisi suke aiki akan sa kauli na biyu shine kaulin da yake cewa za a karba tunda dai har wanda ya ruwaito daga wajen sa'adali ne to ya kamata mu kyautata masa zato cewa ba zai ruwaito wani hadisi daga wani mutum wanda ya san ba adali bane kuma ya ki mana bayanin sa ba wannan kauli na biyu shine wanda Suyuti ya nade shi anan bai ambace shi ba amma dai zaka fahimci akasin wannan na farko to wannan kauli kauli ne mahjur ba a aiki da shi ce salisu ha kauli na uku shine alqawlu bit tafsil القول بالتفصيل إن كان من إن كان من عنه فرد ثالثها إن كان من عنه فرد لم يروي إلا للعدول لا يرد قولي نأكو شيني إلين يكسن شي وان دي كديت برواية أو جنسة يا كسن شي بايا رواية سيدك أدلي wato yana daga cikin waɗanda ake cewa fulanun la yarwi illa an thiqa wani baya ruwaya sai daga amintacci irin su malik irin su shu'ba irin su abdurrahman ibn mahdi irin su yahya al-qattan irin su hariz ibn usman da ash-sha'bi da yawa daga cikin malamai waɗanda an musu wannan shaidar cewa la yarwuna illa an thiqa suka ce idan mutumin haka yake la yarwi illa an thiqa to ko da yarwaito daga wanda yake majhulul majhulul ayn ne za mu ɗauka cikin amintattun mutanensa ne shi ne ce layurat ba za a mayar da wannan ba wannan shi ne ƙauni na uku rabi'uha yuqbalu in zakkahu habrun wadha fi nukhbatin ra'ahu rabi'uha qawli yani rabi'ul aqwal shine qawlin shi ma bit tafsil shi ma bit tafsil yuqbalu in zakkahu habrun habrun ay al alim idan wani malami sananne wanda yake da ilimi na hadisi ya yabe shi rawa anhu wahidun wa addalahu aw wasaqahu ahadul ulama mutun daya daga cikin malamai ko ma sama da daya suka inga suka wato yabe shi to wannan za a karbi ruwayarsa wa za fi nukhbatin ra'ahu shi to wannan ra'ayin na hudu shine ra'ayin da ibnu hajar al-asqalani ra'ahu ya tafi a kansa ya gamsu da shi fi nukhbatin a cikin littafinsa nukhbatul fikr khamisuha qawlina biyar ay khamisul aqwal in kana mimman qad shuhir bima siwa al-ilmi ka najdatin wa bir yani yuqbalu za a karbe ruwayarsa in kana mimman qad shuhir in ya kasance cikin wanda suka shahara wato lam yarwi anhu illa wahid mutum ɗaya ne kawai yayi ruwaya daga wajensa lakinnahu ishtahara bima siwa al-ilm amma ya shahara da wani abu an san shi ba a san shi ne da ilimi ba al-ilm ana ilmul hadith ba a san shi da ilimi ba amma an san shi da wani abu ka najdatin kamar jarumta an-najda ash-shaja'a kamar shaharar amr ibn ma'di karib amr ibn ma'di karib ishtahara bin najda ya shahara da ya shahara da jarumta to wannan yuqbal aw wa bir ko kuma ya shahara da bir wato amalul khair amalul khair a'malul khair kamar ibada kamar kyautatawa mutane ya shahara da wannan duk da cewa bai shahara da ilimi ba kamar malik ibnu dinar az-zahid ya shahara da zuhudu gudun duniya da ayyukan ibada lakin da ulam ya shahir bilal ce to in irin wannan ne yokubal irin waɗannan za a karɓa to wannan shine kauli na kauli na biyar kauli na hudu shine kaulin da jara amalu almuhaddisin alai wanda ibnu hajar ya zaba kauli na hudu cewa almajhulul ayn alladhi la rawa lam yarwi anhu illa wahid wa lam yuwathaq ترد روايته za a mayar da riwayarsa za a mayar da riwayarsa ba za a karba ba sai dai idan an samu wani daga cikin malamai na jarhu wa ta'dil ya yabe shi wasaqahu ya ce thiqa ne ko ya ce saduq ne ce la ba'sa bihi to a lokacin za a iya karbar riwayarsa a aje ta a matakin da ya kamata a aje ta anan wannan shine shine kauli wanda yake alaihi al'amal inda muhaddisin sai yazo nau'i na biyu na jahala shine abin nan abin nan shine abin nan nau'i na uku nau'i na farko shine majhulul ayn alladhi lam yarwi anhu illa wahidun wa lam yuwathaq nau'i na biyu shine majhulul ayn lakinnahu wuthiq wanda shi ne nau'i na biyu sai ce wa thalithu nau'i na uku al'asahu laisa yuqbalu man batinan wa zahiran yujahhalu al'asahu ay alqawlu al'asah alqawlu al'asah magana mafi inganci الثالث من الأقوال في مسألة مجهول العدالة ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل wanda duk ba a san shi da al'adala ba ba a san shi cewa adali ba ne zahiran wa batinan a majhulul hal ko majhulul adala shi ne marrawa an husnani walam yi an samu adalai biyu suna da ruwaya a wajensa amma kuma lam yi ba a abin nan ɗinsa ba ba a yabe shi ba ba a ce da shi fika ko sado ko wata kalma da take nuna yabo ba to athalith magana ta uku a kansa akwai maganganu guda biyu da siyudi ya nade akan shi wannan majhulul majhulul adala din majhulul adala ko majhulul hal akwai maganganu biyu da ya nade bai fade su ba sai fadi na uku wanda shine shine al-asah wanda yafi inganci قولي نفرق شين يقبل مطلقا قولي نفرق يقبل مطلقا شوى كوى إرم ونن إذا روى عنه اثنان ولم يعدل يقبل تقبل روايته شوى كوى إذا أكربيشي كيس إيه هنا شين قولي نفرق قولي نبي يقبل إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن ثقة إن كان من روى عنه لا يروي إلا عن ثقة an samu mutum biyu adalai sun yi ruwaya a wajensa kuma su waɗannan mutane biyu ba sa ruwaya sai daga wanda yake adali waɗanda muka faɗa a irin su shu'ba su malik da sauransu to in iransu ne ire-irensu ne suka yi ruwaya daga shi majhulul hal shine majhulul adala to wannan yuqbal wannan shine kauli na biyu su waɗannan kauli na biyu na ɗaya na biyu su ne ya nade bai ambace su ba sai ya faɗi na uku na uku shine majhulul adala la yuqbalu mutlaqan matukar dai majhulul adala ne ba a karɓar shi kai tsaye gaba daya ko ma wane ne ruwato a wajensa wanda shine as-suyuti yace wa huwa al-asah shine mafi inganci cikin maganganun uku da aka yi to muna da maganganu uku akan al-majhulul hal majhulul hal ko kace majhulul adala majhulul adalati zahiran wa batinan akwai al-adalatu zahira al-adalatu zahira shine ka san mutum baka san komai nashi ba amma dai baka taba jin an faɗe shi da wani aibi ba kuna gaisawa kuna sallah a masallaci ko kuna harkar kasuwanci yana zuwa gurin ka sayayya ko kana zuwa gurin sa sayayya baka taba jin an soke shi ba amma kai baka san shi sani na wato na kudda kudda kaga wannan a zahirin sa adali ne shine zahirul adala batinul adala shine wanda yayi mu'amala da shi ta kudda kud ko suka taso tare ko suka yi makaranta tare ko makocinsa ne an gane kaga wannan yana da masaniya a kansa fiye da kowa tunda yadda yake mu'amala da shi to shi wadan wannan irin iransu suka ce ai mutumin nan kakkai shakkasa tuman kirki ne to wannan ita ce al'adalatul batina sauraka akwai wanda yana da al'adalatul zahira amma bai da al'adalatul batina an san shi har ma ga wasu suna mu'amala da shi kuma ba taba jin wani suka a kansa ba to akwai wanda shi al'adalatu zahira wal batina din gaba ɗaya babu babu ita kawai dai an samu ruwayar mutum biyu a wajensa ba a samu kuma ba a san komai ba game da al'adalatu sa zahira wal batina to wannan shine malamai suke magana akan sa anan man yujhalu adalatuhu adh-dhahir al-batinatu wadh-dhahira shine man batinan wa zahiran yujhalu ay la yu'lamu adalatuhu adh-dhahira wa la tu'lamu adalatuhu al-batinah an gane ko to wannan shine yace al-asah laysa yuqbalu magana sahihiya ba a karbar hadisin sa wanda ita ce maganar jumhur ita ce maganar muhaqqiqin akan ta malaman hadisi suke aiki yace wa fil asah yuqbalu al-masturu fi zahirihi adlun wa batinun khafi wa fil asah ay fi asah al-aqwal a cikin maganganu kuma mafi inganci yuqbalul masturu almasturu man ulimat adalatuhu adh-dhahira wa lam tu'lam adalatuhu al-batina an san adalatuhu adh-dhahira kamar mutumin da an san shi ana amma ba a samu wasu da suka yi masa sani na kurkusa ba wanda muka yi misali to wannan shine shine al-mastur shi yake cewa al-mastur shine man من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة to za a karbi ruwayarsa ko ba za a karbi ruwayarsa ba asyudi yake cewa al-asahu yuqbalu al-masturu fi zahirihi wanda yake mastur ne a zahirinsa adlun adali ne wa batinun khafi amma batinin sa boye yake ba a sani ba asyudi yace al-asahu yuqbalu za a karba a duba da cewa al'aslu fil muslim husnul zan musulmi asali ka ce mutumin kirki ne bara'atu zimma kakka tuhume shi da wani laifi to tunda baka ga laifin ba me zai saka tuhume shi abinda kake gani na zahiri yana nuna maka ci na kirki ne kai mu'amala da shi ta saye da sayarwa bai cuce ka ba kuna haduwa a musallaci a yi sallah a gaisa ga alamun wani abu a fuskarsa ba da take nuna mugunta ko keta ko rashin gaskiya suka ce to wannan wannan ya kamata in aka sami ruwayarsa a karba kada a ce sai an yi binciken bi na wato keke da keke na kwakwaf a ce sai an yi wannan bi na kwakwaf sannan za a ce an yarda da shi sai don aka ce za a yi haka abin da wahala alkali shi aka bukata ya haka ga shaida wanda zai zo ya ba da shaida ana so a samu wanda ya san shi wani adali da ya san shi sani na na kurkusa ya zo ya ba da shaida a cewa mutumin nan mai gaskiya ne sannan alkali ya saurar shaidarsa shi wannan ababin shahada shi amma ababin riwaya in aka ce sai an yi wannan bi na keke da keke na kalele cewa to za a rika bata lokaci saboda haka masu wannan ra'ayi suke cewa za a karbi za a karbi irin wannan riwaya kuma suka ce ai Allah ta in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu to kaga ashe al-fasiq shine ake tabayyun ake bincike akan ruwayarsa to shi wannan ba mu san shi da fasikancin ba dan menene zamu ce sai mu bincike akan sa tunda cewa ka in ja'akum fasiqun مفهوم المخالفة أنا إن, جاءه إن جاءكم غير فاسق أو غير معروف بالفسق فلا تتبينوا كم كتيسي كن يبنشكي وانا شيني رأي ينسو akwai daga cikin malamai da suke cewa almastur ba za a ce za a karɓi ruwayarsa haka kai tsaye ba almastur ba za a ce la tu'khadhu ruwayatuhu mutlaqan wala turaddu mutlaqan bal amruhu mutawaqqifun ala tabayyun shi ma sai an yi bincike ba za a karba ba saboda su ce shi a hadisi shi ma kama alƙalanci ne kamar yadda Abdurrahman ibn Mahdi yake cikin kitabul jarh wa ta'dil muqaddima ta jarh wa ta'dil yake cewa khaslatan la yanbaghi fihi ma husnu dhann al hadith wal hukm abubuwa guda biyu baya kamata a kyautata kyakkyawan zato akan su da hadisi da alƙalanci yadda alƙali ba zai dubi mutum kawai haka ya ce to tunda dai mutumin na gan shi kamanninsa da shigarsa ina ga bakinsa yana ta motsi alama yana ta istighfari da tasbihi ya kamata in shaida ce kawai a karba a wajensa kakku ce sai kun yi bincike in tuhuma ce aka zo da shi ta kakku tume shi ku sake shi dan ba alama zai yi laifi ba za a gina hukunci akan irin wannan ba to haka nan shi ma hadisi ba za a gina akan wannan ba a ibnu taymiya alaihi rahmatullah yana ganin cewa al-aslu fil insan adh-dhulm wal jahl wa laysa huwa bara'atu dhimma ko al-adala al-aslu fil insan al-insan mutlaqan kowane mutum al-aslu fihi adh-dhulm yana hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya sifanta dan adam yace wa hamalaha al-insan dan adam yayi rungumi amana yace ya dauka ya ji ya gani innahu kana lalle shi dan adam ya tabbata zaluman mai yawan zalunci ne jahulan mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci gwargwadon saninsa da Allah subhanahu wata'ala da saninsa da ilimi na wahayi gwargwadon yadda zai nisanci jahilci gwargwadon yadda zai rika halarto da girman Allah subhanahu wata'ala da sanin alwa'du wal wa'id na ubangiji gwargwadon yadda zai nisanci zalunci zai nisanci zalunci gwargwadon yadda ya san Allah ya san girman Allah ya samu imani a cikin zuciyarsa to yana nesa da zalunci hakanan yana sanin abinda Allah ya saukar wa annabawa na wahayi yana ilimi ya san Allah ya san sifofinsa ya san hukunce-hukunce gwargwadon yadda zai nisanci kuma jahilci fa bi qadri ma'rifati billah wa bi asma'ihi wa bi sifatihi bi qadri ma yabta'idu 'an al-jahl wa bi qadri ma yastahdiru 'azamat Allah bi qadri ma yastab'idu aw yab'udu 'an al-dhulm المتنبي ينتهى الظلم من شيء من نفوسه فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم ce zalunci wani abu ne a tattare dan adam in ka samu wanda baya zalunci wani dalili zai hana shi zaluncin ko dai tsoron Allah idan mumini ne to ba zai zalunci matarsa ba ba zai zalunci ƴaƴansa ba zai zalunci makocinsa ba ko kuma a'a ba tsoron Allah bane yana tsoron wanda yake son ya zalunta ya tabbata ya fi shi karfi in yace zai yi da shi ko yana tsoron gwamnati in ce zai taba to shi ma za taba shi to wannan yasa ya kame zalunci amma inda zai samu sakewa a ce babu babu shari'a babu lahira babu aljanna babu wuta to za a rika zalunci ne to haka ibnu taymiya yana cewa al-aslu fil insan al-aslu fil insan adh-dhulm wal jahl to shi kaga ba a cewa shikenan dan an ga mutum ba tare da an samu shahada ta taskiya akan sa ba kawai an yuhmal ala على العدالة وانا شيني رأي ان ابن حجر استقر عليه في النخبة شكين للتافنس نخبة سواء المسور آه حالته على الاستمال لا لا يقال بالرد بدأت بذاك ربها حديث با كما بدأت ذاك ربها با سيدي اي توقفي سي ان بنشكو tawakkufi nau'un ne min ar-rad yayin da kai tawakkufi ai ba kai aiki da abu ba ka tsaya kana jiran sai ka samu wani bincike kaga ka jingina abin saboda ka shi kansa magana tashi tamilu ila ar-rad din tunda inda man an samu yabo din kaga ai wannan kowaɗanne ma cikin akwalin kowane cikin malaman ma kowa zai karbi wannan ruwayar saboda kan almastur shine man rawa anhu isnani wa lam yu'addal an samu mutum biyu sun yi ruwa da gujinsa ba abin nan ba amma lakinahu ma'lum ma'ruf sananne ne mutane sun san shi amma kuma ba a da bayani akan halinsa musamman ta fuskar al'adala da ta fuskar zabt sai ce wa mana arafna ainihu wa halahu donasmihi wa nasabin millalahu to wannan shi kuma wani nau'i ne shi kuma shi kuma majhulul ism majhulul ism wa nasab arafna ainihu wa halahu mun san akwai shi ana kiran shi abu fulan an san shi da wannan alkunya amma ba a san sunan shi ba watakila ba a san nasabarsa ba dan wace kabila ne amma kuma duk sananne ne malamai sun san shi suna ruwaya daga wajensa sun yi magana akan adali ne da sauransu amma ba su da bayani akan sunansa cikakke ko nasabarsa ma'ana abinda suka jahilta sunansa ko nasabarsa to wanda zai hana a karɓi ruwayarsa ce milna lahu za mu karkata zuwa gare shi wato za mu karɓi ruwayarsa jahalatul isim wan nasab wannan ba ta hana a karɓi a karɓi ruwayar mutum dan dan dan dan ba a san sunan shi ba amma ma'ruf ne sananne ne a ce abdul li fulan maula li fulan ba a san sunan shi ba amma kuma an san shi maula ne na wani ko bawa ne na wani kuma an yabe shi to wannan baya hana a karɓi a karɓi ruwayarsa saboda ka jahalatul ism ko jahalatul nasab ba ta hana a karɓi ruwaya sannan ya ce wa man ya kul akhbarani fulanu nau hadha li adlaini qabulahu ra'aw to wannan kuma wata mas'ala ce wacce ita ce taraddudul muhaddith taraddudul muhaddith ko taraddudul tilmid an ismi shaykhihi fi riwaya zai ba mu hadisi sai ya kawo mutum biyu ya ce akhbarani fulanun au fulanun ce akhbarani muhammad au ahmad haka ya faɗi kusa mutane biyu cikinsu dai ɗaya ne ya ba shi hadisi amma shi ma yana shakka wane ne cikinsu to amma da muka bincika da ahmad ɗin da muhammad ɗin da ya faɗa duk adalai ne an gane ko? da Ahmad din da yake shakka ko Muhammad din su biyun duka kowane adali ne kowane ba da matsala da shi qabulahu ra'aw to suna ga a karbi wannan saboda kaifa ma dara dara ala thiqa in kace Ahmad din ne thiqa ne in kace Muhammad din ne thiqa ne kaga ba matsala saboda haka inda zaka samu hadisi shi rawi ya kawo mutane guda biyu ya ce akhbarani fulanun aw fulanun kuma dukkan mutanen nan kamar mace ce akhbarani shu'ba aw sufyan shu'ba aw sufyan dukan su biyu karbabu ne kowanne jaban ne fi ilmin hadith saboda haka in shu'ban ne ya gaya maka mun yadda in sufyan din ne ya gaya maka mun yadda cikin biyu din nan ne dai wani ya gaya masa amma ya manta wanne ne daga cikin su an gane to shi da yace wa man yaqul akhbarani fulanu naw hadha hadha din shine aw fulan li'adlaini amma dukkanin su adalai ne qabulahu ra'aw suna ganin a karbi wannan fa in yaqul aw ghayruhu aw yujhalu ba'd alladhi sammahu ma la tuqbalu la taqbali fa in yaqul aw ghayruhu aw yujhali yace aw yujhali saboda saboda larurar waka shi yasa yayi masa kisra wan ba haka ba abinda majzum ne fa in yaqul aw ghayruhu in kuma yace حدثني شعبة أو غيره كلمة غيره غيره أخبرني شعبة أو غيره kaga bai faɗa mana kowaye ba to ba za mu karɓa ba saboda in shu'uba ne za mu karɓa to amma ya ce ko kuma ko ba shi ba ko wani ne to waɗannan kuma musan waye ba an ga bambancin ta ta farko ta farko dukkanin su mun san su kuma amintattu ne amma ce akhbarani shu'batu aw ghayruhu aw akhbarani shu'batu aw akhar to shikenan ya bata hadisin an gane sai idan mun same shi ta wata hanyar shu'ba din ne ya tabbata shi ya gaya masa shikenan sai mu karba amma dai isnadin sa wannan shi a karan kansa isnadin wannan ya tashi daga aiki an gane ko aw yujhali ba'd alladhi sammahuma la taqbali ko kuma ya faɗi ɗaya akbarani shu'ba sai ya ce wa abu maryam shi shu'ba ɗin kowa ya san shi amma abu maryam ɗin ba a san shi majhul ne afwan akbarani shu'ba au abu maryam ya ka su bi ɗaya ma'lum ma'ruf fiqa ɗaya kuma majhul ɗaya daga cikin mutane biyu ɗin shi ne auyujhali ba'adun da zai sammahuma ko ba a san ɗaya daga cikin waɗanda ya kirawo sunayensu ba ya faɗi sunayensu duka duk ya faɗi sunayensu amma ba a san ɗaya ba to la taqbali ayyuhal muhaddis kakka karbi wannan ruwayar an gane sauraka a hala ta farko za a karba حدثني شعبة أو سفيان saboda dukkaninsu nan adalai ne kuma ya ambace su za a karba a hala ta biyu da ta uku ba za a karba ba ta biyu ya ce akhbarani shu'ba aw ghayruhu ba za a karba ba akhbarani shu'ba aw abu fulan ya faɗi sunan shi amma ba mu san waye ba shi ma ba za a karba ba akwai jahalatu sahabi bai kama ta ta'anan ba sahabi da ba a san shi ba amma dai a ruwayar shi tabi'i din ya tabbatar mana sahabi ne amma ba mu san shi ba ko mun san sunan shi ba mu san ayin wato halin ba mu san waye shi ba ya faɗi sunan sahabin amma sunan sahabin ba a san shi ba ko ya ce au ba'd allazina sahiba au au ba'd man sahiba annabi sallallahu alaihi wasallam au rajulun sahiba annabi sallallahu alaihi wasallam aw rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana dai sahabi ne amma bai faɗa mana ko sunan shi ba wannan la yadur jahalatu sahabi la tadur lalla sahaba kulluhum udur duk sahabbai adalai ne saboda haka ko mun san su bi asma'ihim wa ayanihim aw la na'rifum bi asma'ihim wala bi ayanihim matukar dai ya tabbata cewa sahabin ne shikenan zamu karbi wannan riwayar tashi sai ya shigo kuma wata mas'alar cikin shuruɗul ƙabulin riwaya akwai al'islam akwai al'adala cewa al'islam ta zama musulmi ya zama adali la tuqbalu riwayatul kafir kafiri ba karɓar riwayarsa la tuqbalu riwayatul fasik fasiki ba karɓar riwayarsa to sai zo bayanin fasikancin babin nan bayanin fasikanci da bayanin al-mubtadi'a al-mubtadi'a yan bid'a al-mubtadi'a akwai wanda ake cewa al-mubtadi'a al-bid'atul mukaffira akwai al-bid'atul mufassiqa akwai masu kasa bid'a zuwa gida biyu sai wannan bid'ar wanda ya yadda da ita bid'a ce a musulunci saboda ba a santa ba amma kuma abinda ta kunsa kafirci ne wanda ya yadda ita ya kafirta akwai bid'ar da ba za ta bata kai mutum ga kafirci ba amma kuma wanda yake rike ta to ya zama fasiki shi suke cewa fusaqut ta'wil cewa fasiki da bit ta'wil to za mu yi sharhin abin bi gaddin nazar an hadhihi al-mustalahat cewa fasiqut ta'wil ko fasiq wannan fasiqut ta'wil fasiq ghayr ta'wil ko kafir ta'wil wannan duk ba ba daidai bane akwai akwai akwai matsala akan waɗannan mustalahat mutum ko da ya zama mumini adali ko kuma ya zama mumini fasiki ko ya zama mumini ko ya zama kafiri amma ba ya zama shi musulmi ne kuma fasiku tawil bane fasiki ne da tawili amma ba da tawili ba ba fasiki bane wannan babu shi duk da cewa za ka ganshi a wajen wasu malamai sun yi ta magana akan sa amma babu wani fasiku tawil in ma yana da uzuri in yana da uzuri wanda ba zai cutar da shi ba ba za ka kiran shi fasiki ba duk mutumin da ya laifi amma da uzuri yana da wani uzuri na rashin sani rashin ganganci sai ya fada cikin wani laifi yana zaton abin da yake daidai ne wannan baka ce masa fasiki ba ballantana har ka bashi wani suna fasiqut ta'wil kace akwai fasiqut ta'wil akwai fasiqut tasrih da haka suke raba su cewa fasiqut tasrih wanda zai fasikancin sai yana sani wani mutum da zai san giya haramun ce ya kama sha ko sata haramun ce ya yi satar ce wannan fasikut tasrih ne fasikut ta'wil wanda zai rike wata bid'a yana ga addini ne yana bautar Allah da ita alhalin ba addini bane suke wannan fasikut ta'wil ne sun yi amfani da waɗannan mustalahat din har akan sahabbai ce akwai fusaqut ta'wil a sahabbai kaga wannan duk akwai akwai matsala yace wa kafirun bi bid'atin lam yuqbala ثالثها إن كذبا قد حللا wa kafirun bi bid'atin wanda ya kafirta da bid'arsa wanda bid'arsa ta kai shi ga kafirci suka ce kamar mutumin da zai ce inna allaha ya'lamu kulliyat wala ya'lamu juz'iyat Allah ya san abubuwa ne a dunkule amma bai san su da daidaikun sa ba a daidaikun su ba bai san su filla filla din su ba in bishiya ce tsaye ya san wannan bishiya ce ya san tana da ganyayyaki amma bai san kowane ganye daga cikinta ba ko kowane ɗa daga cikinta kaga wannan jingina wa Allah jahilci ne akwai falasifa cikin su haddafa wasu da suke jingina kansu da musulunci sun yadda da wannan to kaga wanda yadda da wannan ya jingina wa Allah aljahl cewa Allah yana jahiltar wani abu وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين to a ce akwai wani abu da shi Allah bai san shi ba to allazina yaquluna bi bi anna Allah ya'lamu al-kulliyat la ya'lamu al-juz'iyat kaga sun kira abin bid'a da cewa wannan kafirci ne bai kamata ma a sa shi a babin bid'a ba amma sun kira shi bid'a sai kuma suka ce bid'a mukaffira an gane ko ko allazi yaqulu bi wahdatil wujud bi wahdatil wujud ko bil ittihad ko bil hulul yace ai Allah ai komai da kare Allah ne babu la wujuda illa illa Allah sauraka kowane abu mawjud to Allah ne da haka kowa da komai Allah Allah ne suka ce wannan bid'a ce amma mukaffira wannan kafirci ne ba kafirci ne yafi na fir'auna yafi na fir'auna da qaruna da hamana yafi na yahudu da nasara inda har yahudu da nasara za a ce musu kafirai ne saboda sun ce Allah ya yi hululi cikin wasu ɗaiɗaiku wa kalatar yahudu uzairu nubnullah zuwa cewa wannan a cikin yahudanci bai shahara ba shi yasa za ga babu inda ake jingina yahudawa cikin masu cewa Allah yana da ɗa banda wannan ayar da ta zo wani ya nuna cewa wasu ɗa'ifa ce kaɗan a cikin yahudawa suke da wannan ra'ayi ba wai duka yahudawa ne suke da wannan ba hakanan nasara da suka ce Allah uku ne ko ɗayan uku ne Allah ya kafarta su laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam to idan waɗannan Allah ya ce musu kafire kai tsaye to kuma wanda zai ce kowa Allah ne shi ya zama sai an ce masa wani bid'a yayi mukaffira ba wata bid'a kafirce shi yasa rarrabe abin wace guda mukaffira bida mufassika duk ba shi da ba shi da waje kamar zamu karanta kamar yadda yake a rubuce to suka ce wa kafirun bi bid'atin lan yuqbala wanda ya kawo bid'a ya kafirta da ita ba a karba hadisin sa salisuha kauli na uku akwai na biyu kenan kauli na biyu za a karba to kunga shi yasa ma ya nade shi saboda magana banza ce ka ce kafiri kuma ka ce a karba sai ya nade kauli na biyu din sai ya faɗi na uku kauli na biyu shine akasin cewa lan yuqbala in ay yuqbala salisuha in kaziban kad halala wasu suka ce a'a idan bid'at tashi ta kunshi halatta ƙarya ta kunshi halaccin ƙarya wato shi a wajensa yana ganin halal ne ai ƙarya to wannan ba za a karbi ba za a karbi ruwayarsa ba ce in yana halatta ƙarya to wanda ba za a karɓi ruwayarsa ba amma in ba halatta ƙarya ko da yana bid'a mukaffira a karɓi ruwayarsa wannan ita ce kauli na uku wannan shine hukuncin al-mubtadi al-kafirun bi bid'a wannan baitin ya kunshi kauli guda uku kauli na farko shine magana cewa wa kafirun bi bid'atin lan yuqbala wannan ita ce ita ce ita ce magana mafi rinjaye ce magana ta gaskiya sai ce wa ghairuhu ai ghairu kafirin bi bid'a ghairuhu anan shine fasiqun bi bid'atihi wanda ya zo da bid'a amma bata kai shi ga zama kafiri ba kamar bid'atul i'tizal mu'tazili ne mu'tazilai ba ba a kiran su kafirai ya da bid'a bid'atul qadar ko bid'atul irja yaqulu bil qadar da suke cewa Allah subhanahu wataala baya shiga cikin aikin aikin dan adam dan adam Allah shi yake dan adam shi yake wato halatta wa kan halitta wa kansa aikin da yake yi in kai kirki kai ka halitta wa kanka aikin da kai in kai rashin kirki kai ka halitta wa aikin kanka ma'ana babu babu abinda ake kira kaddara shi yasa ake ce musu qadariya ana kiransu qadariya li'annahum yanfuna 'anillahi al-qadar a wajen ahlus sunna mutum ba zai zama mumini ba har sai ya imani bil qadar khairihi wa sharrihi al-qadariya akwai wadanda su wadannan an yi ijma'a kan kafircin su alladhina yanfuna 'anillahi al-'ilm wadannan yanfuna al-khalq ba al'ilm ba ƙadariya ɗin ƙadar ɗin mataki-mataki ne ai mataki na farko shi ne ilmullah Allah ya san komai da zai faru mataki na biyu shi ne halittar waɗannan an rubuta waɗannan abubuwan a cikin lauhul mafus Allah ya rubuta waɗannan abubuwan duk da zai faru kuma ɗan adam a cikin lauhul mafus mataki na uku alkhalq shi ne shi zai halicci ayyukan kowa sannan mataki na hudu shine al-ijad ya samar da abin kuma a lokacin da bawa zai aiki saboda haka sallar mu da azumin mu da wannan duk Allah ya halicci ayyukan da muke wallahu khalaqakum wama ta'malun haka ayyukan mu gaba ɗaya shine yasa bukhari ya littafin sa khalqu af'alil ibad to amma waɗanda za su kore wa Allah al-ilm su ce Allah bai sani ba ma sai abin ya faru to na kafirai ne wannan kafirai ne sune abdullahi dan umar yace aje a ga musu ibnu abdullahi ibnu umar bari'un minhu hatta yu'minu bil qadar dan suna cewa la qadara wal amru wal amru unuf abin da suke nufi wal amru unuf shine abun Allah bai ma san shi zai faru sa sai ya faru sai Allah ya ga to wani yayi kaza wani yayi kaza wai su suna suna yin kawo wannan ne wajen su tabbatarwa da Allah tamamul adl cewa adali ne ba ba ba baya cutar kuwa dan an ce shi zai halicci aikin ka shi zai baka dama kai aiki to ya zai maka azaba kuma in yayi haka ya zalunce ka to idan su tabbatarwa da Allah adalci shi yasa suke kiran shi al'adul mu'tazila suke ce masa al'adul cikin al'usulul khamsa zaka ji at-tauhid wal adl al'adl din shine wannan shine nafiyul qadar to wannan bid'a ce ko bid'atul irja bid'atul irja alladhina bid'atul irja ita ma iri biyu ce akwai waɗanda suke cewa al-iman shine al-ilm ko al-ma'rifa al-ma'rifa idan ka san Allah da zuciyarka shikenan ka zama mumini in ka san Allah kawai ka zama mumini ba kuma wani abu da zaka da za a ce an cire ka daga cikin mumini wannan ana kiran su murji'a sai dai gulatul murji'a ne gulatul murji'a wanda suke cewa al-iman shine al-ma'rifa akwai al-murji'a alladhina yurjuna yurjauna al-amal an musamma al-iman suna cewa aiki baya cikin imani aiki baya cikin imani amma ba sa cewa imani shine al-ma'rifa faqat amma dai ba sa sa aiki cikin musamman iman kamar yadda ahlus sunna suke cewa qaulun wa amalun wa i'tiqadun su ba sa cewa amal wannan sune murji'a da su murji'atul fuqaha to wannan irja ne abin matsalar su tana da sauki akan irja na farko wanda sune gulatul murji'a almuhim dai waɗannan nau'o'i ne na bid'a akwai bid'atu tajahhum bid'atu jahm ibn safwan wacce ta gino akan rushe sifofin Allah subhanahu wataala gaba daya da cewa Allah subhanahu wataala bai sifantu da wata sifa ba bai sifantu da wata suna ba bai da sifa bai da suna sunansa waɗannan dukkan suna nuna zati guda ne da Allahu da Ar-Rahmanu da Ar-Rahimu duk abu ɗaya suke nunawa kanka ce Ar-Rahmanu mai jin kai Al-Ghafuru mai gafara Al-Qadiru mai iko As-Sami'u mai mai ji albasiru mai gani in ka faɗa ka ka ce alkudama sun yi yawa kenan ba Allah ɗaya bane kenan akwai Allah asamiu akwai Allah albasiru akwai haka zai sai suka kore sufofin Allah duka suka bar Allah subhanahu wata'ala zatu ne mujarrada to da su ne ake kira jahmiya mu'tazila sun dauki wani bangare na aqidar jaham asha'ira sun dau wani bangare na aqidar jaham maturidiyya sun dau bangare na aqidar jaham da haka wani lokaci ake lakin jami'a akan su amma ba wai jahmiya din bane cikakku to duk waɗannan bid'o'i ne to shine zai magana akan akan su cewa to irin waɗanda aka samu da irin wannan za a karbi riwayar su ko ba za a karba ba shine wa ghayruhu ay wa ghayru kafirin bi bid'atihi yuraddu minhu ar-rafidhi wa man da'a wa man siwahum nartadi يرد فيه منه وغيره وند با با با با وند كافرت دف با كافر ببدعته با يرد منه الرافضي بذاك روايه دان شيعه با saboda me saboda shi ya halatta yin ƙarya shi a gurin sa ƙarya addini ce yana cewa ita ce tara bisa goma na addinin sa wanda ma baya cikin masu taqiya wato yin ƙarya to baya cikin ma addini ya ma fidda kansa daga cikin addinin shi'a saboda ka sai ya yarda cewa zaka iya taqiya taqiya shine ka fada mumini dan uwanka ba wai kafiri ba akwai taqiya illa an tattaqu minhum tuqa tsakaninka da kafirin da kake jin tsoro ka fadi wani abin da ba shine a zuciyarka wannan a mu'amalarka da kafiri Allah ya halatta wannan bisa larura kamar yadda aka sani kissa Ammar da sauransu ka shiga tsakiyar kafirai kana jin tsoro suka nemi ka faɗi kalmar kafirci ya halatta ka faɗa don ka samu kubuta wannan taqiya ce tsakanin musulmi da kafiri to amma su tasu ba wai da musulmi da kafiri tsakanin musulmi da musulmi an gane dan suna kokarin su kawo wannan ayar su ce gashi Allah ya ce ayi taqiya to ayi taqiyar da Allah ya ce tsakanin musulmi ne da kafiri la yattakhidul mu'minul kafirina min dun min la yattakhidul mu'minul kafirina awliya min dunil mu'minin a to sun halattawa kansu su yi ƙarya tunda ƙarya a gurin su halal ce ta ya za a yi ka karɓi hadisi daga wajensu shi ya sa ya ce yuraddu minhu rafidi dukkan wani wanda yake rafidi ne an san shi arrafdu yana da kyau anan mu yi bayani a farko shi an ci ya fara da tashayyo ne ya fara da tashayyo a tashayyo shi ne alhubbu walwala wasu suna tare da sayyidina ali suna san shi suna fi suna fifita shi akan saura suna ganin shi ne fi ba tare da suna ta sukan sauran sahabbai ba ko suna kafirta su ko suna zagin su matsala ce ta siyasa suna ganin a siyasance ya kamata ya zama shine jagora amma kuma waɗancan dukkan su mutanen kirki ne a gurin wannan tashayyu ne na na wala tashayyu hubbin wa wala aka samu at-tashayyu al-ghali waɗanda za su fifita abubakar a za su fifita ali akan abubakar da umar amma sun yadda abubakar da umar khulafa ne halifofi ne guda biyu na muminai amma a gurinsu ali ya fi su wannan tashayyo ne kali an ƙara zurfi a cikin shi'anci amma har yanzu ba a kai arraf ba ba bai zama rafidi ba yayin da ya fara zagin abubakar da umar ko ya kafirta su ma ko balle ka isan da ya kafirta sauran sahabbai to ya zama kuma rafidi an gane shi'a da muke da ita yanzu ake ta fafatawa ake ta artabu dun rawafidi a da can rafidi kawai ake ce masa rafidi ana ba ana bashi wannan wannan sunan saboda rafado Abubakar wa Umar lokacin da Zaid ibn Ali ibn Husayn ya fito suka ce za su yi masa mubaya amma da sharadin sai ya ce ba shi ba abubakar da umar ya ce yaya zan yaya zan ki wanda ba kakana ya zauna da su zaman lafiya sai na ali shine kakansa domin shi ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib ce kaifa arfudu man tawallahu ma jaddi kakana al-husayn da ali ibn abi talib duk sun zauna da abubakar da umar lafiya ni kuma yanzu in zo in ce ba ni ba su mi baran baran da su sai suka ce sai suka ce to kai ma mun yi watsi da kai rafadnak to daga lokacin ake ce musu arrafida to daga lokacin wannan suna ya bi su an gane ko to haka kalmar rafidi ita ce take daidai da shi'a ne yanzu amma kalmar shi'a suna san kalmar shi'a saboda in aka tafi a tarihi can farko sanda abin ya taso an samu wasu mutane na kwarai wanda ake ta'amuli da su ake karbar ruwayoyinsu ana cewa da su yana da shi'a yana da shi'a yana da shi'a sai su ce to duk wannan namu ne shi yasa idan karatu baka da zurfin karatu kuka zauna dan shi'a sai ya bujuro maka irin wannan sai ce to gashi a sayyid bukhari wani an ce ai shi'a ne wani an ce shi'a ne wani an ce shi'a ne ko kuma kun ce mu mutanen banza ne kaza kaza kaza gashi na a cikin bukhari hadisan mu kuke kuke aiki da su to in baka san ya abin ya taho ba irin shi'ancin da ake jingina mu waɗannan shine yanzu muke farta mu da ku ba irin shi bane ka kawo min inda wannan da aka ce shi'a ne ya kafirta Abubakar da Umar ko ya zagi sahabbai ba ka kawo min ba an kirawo su da wannan tashayyu saboda karkatar su zuwa duk tashayyu shine marawa ba mara baya dan a farkon abin mace ake shi'atu ali shi'atu muawiya kowa shi'a ake kiran ake kiran mabiyansa shi'atu ali shi'atu muawiya daga baya wannan sunan nasu ya bi su saboda su sun maida abin kuma ya koma aqida ya koma addini wancan waɗanda su sun taho abin ta siyasa daga baya abin da ya bi ya ya abin nan ya bace su ko waɗannan sun runguma abin a matsayin addini kuma sun kwaso ta da zafi ba ma da waɗanda aka yi rigimar da su ba har ma waɗanda suka zo suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya sun tattara su sun zuba su a kwandon shara to rafidi rafidi ba a karbar hadisin sa saboda alkazibu shi'aruhu wal khiyanatu ditharuhu wan nifaqu ditharuhu komai nashi daga ƙarya sai munafici saboda ka ba a karɓar riwayarsa wa man da'a haka nan da wanda ya zama mubtadi'i ne da'iya dan bid'a ne kuma yana kiran mutane zuwa ga bid'arsa yana bid'a kuma yana cewa a zo ai bid'a suka ce to wannan akwai hatsari tunda har ya zama wato wani jigo a cikin tafiyar yana kokarin da'awa a cikinta to karba hadisin sa na farko dai zai zai zai fito da shi wanda suke jahilai sai su sai su yadda da da aqidar da yake kira zuwa gare ta tunda an ga malamai suna karba hadisin sa ce to ashe ku mutumin kirki ne kuke kuke kuke tsawatar da mu cewa mu daina sauraron shi sanan na biyu akwai gudun kai ya je ya kawo wata aqida mummuna kuma ya dauko wani hadisi ya kirkire shi don ya fake a ƙashinsa ya gina bid'arsa to shi yasa sai suka ce turaddu bid'atu turaddu hadithu al-mubtadi ad-da'iya shi ma wanda yake da'awa zuwa ga bid'arsa a watsar da hadisin sa wannan zamu yi magana akan wannan cewa wannan ba ba ba ba shine kauli rajihi ba game da al-mubtadi ad-da'iya al-mubtadi ad-da'iya za a iya karɓar ruwayarsa in ya zama min ahalis sidki wal amanati tunda al'umda fi hadha albab as-sidq wal amana wad diyana wal wara yayin da mutum ya kasance mai gaskiya ne mai amana ne adali ne mai tsoron Allah ne shikenan an gama samun abin da ake so a wajensa in har zai kirkiri wani abu ya jingina annabi to ya zama ba mai gaskiya ba ba mai amana ba amma in har mun tabbatar da cewa mai tsoron Allah ne mai tsantseni ne ya fada cikin bid'a abin da ya zata addini ne tsoron allarsa da tsantseninsa shi zai sa kira mutane ba da za a yi yana malami ya rungumi abu akan addini ne kuma ya ja bakin shi gum ya ƙi kiran mutane zuwa gari shi zai wahala sai dai wani ya fi fitowa wani kuma bai fito ba sosai a cikin malamai manya waɗanda aka yi akwai wanda ya rungumi bid'a kuma yana kiran mutane zuwa ga bid'a kamar qatada qatada ibnu da'amat as-sadusi babu littafin musulmi da zaka je ka duba littafin hadisin da zaka duba babu sunan shi a ciki daga kan bukhari abinda ya kasa ko kuma kan cikin masanid amma yana daga cikin waɗanda suke du'at ila ila ila bid'atul qadar bid'atul qadar saboda mutumin basra ne basra a wancan lokacin tagli bil qadar da wuya mutum ya taso ya girma bai zama kadari ba saboda duk malaman da suke da koyarwar da waye duk a cikin taki a cikin a cikin al-ma'rifatu wat tarikh na fasawi ya kawo daga Hammad ibn Zaid ne yake cewa ra'aytu ra'aytu ra'aytu qatadata fi masjid fi masjid min masajid al-basra yasihu bil qadar siyahan menene ma'anar yasihu bil qadar siyahan shi da yana fitowa a masallaci yana ce mutane su yi imani da qadar ma'ana su yi imani da bid'atul qadar amma duk da haka malaman musulunci ba su fasa karbar hadisin sa ba ba wanda yayi dardar akan hadisin sa saboda me saboda an san shi adali ne amini ne mai tsoron Allah ne mai tsantseni ne Allah ya jarrabe shi da fadawa cikin wannan bid'ar yana ganin addini ne Allah subhanahu wataala zai iya masa afwa ya masa gafara saboda kyakkyawan kudurinsa da kyakkyawan niyyarsa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana in nasina aw akhtana aw akhtana wannan ba wai a cikin masail na furu' ba har cikin ma masail na na usul Allah bai togaciya da cewa sai na furu'a ba wa man siwahum nartadi dukkan wani dan bid'an da ba waɗannan ba ba rafidi ba ba da'iya ba nartadi zamu yarda da shi qabulahum zamu karbe hadisin sa nartadi qabulahum zamu karbe su la irra rawaw wifaqa mas nan ma suka saki sa sharadi da sharadin idan ba su ruwaito da wani abu ba wanda yake tafiya daidai li ra'yihim abda abu ishaqa abu ishaq al-isra'ili ya kara da cewa idan ba su kawo wani abu ba wanda yake yayi urwa da ta daidai da ta daidai da da ra'ayinsu in sun ruwaito wata ruwaya da ta daidai da da da ra'ayinsu na na bid'a to za mu karba ba don akwai shubha kasance cikin abin da suka kara ne to amma ita ma wannan shubhar in ka tuna cewa ba za a karbi ruwayarsa ba sai an tabbatar da cewa mai addini ne mai tsoron Allah ne mai gaskiya ne in har zai kawo wata ruwaya da zai kirkiro ta da za ta dace da ra'ayinsa to ya fita daga cikin waɗanda ake daman can baya cikin su saboda ka hatta shi wannan ra'ayin hatta shi wannan sharadin da Abu Ishaq ya kara shi kansa abin dubawa ne afwan abu ishaq al-jawzajani ne abu ishaq al-jawzajani ibrahim ibn yaqub al-jawzajani as-sa'di sahib shajara ahwal ar-rijal wannan kalmar shajara din ba kari ne ba ta da ahwal ar-rijal na abu ishaq al-sa'di al-jawzajani na ana cewa lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah a karatu na gaba zamu dora abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi